والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ما الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى اعلموا أن الله جل جلاله قد أنعم علينا نعما كثيرا فما علينا إلا أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم التي تفضل الله تبارك وتعالى بها علينا وإن من أعظم النعم وأجلها على عباد الله المؤمنين تلك الأخوة الإيمانية التي نزلت من أجلها آيات القرآن الكريم وقام النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أجلها بخطب وعظات نعم يا عباد الله تلك الأخوة والمحبة التي أرسى دعائمهما وقوى أركانهما ديننا الحنيف الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا وللناس جميعا وأمرنا الله تبارك وتعالى وأمر الناس جميعا بسلوكه واتباعه قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والله تبارك وتعالى أمرنا بالتمسك بتعاليم الإسلام وما أعظم أثر القرآن الكريم في قلوب عباده المؤمنين ذلك الكتاب العظيم الذي آقى بين المؤمنين على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف أحسابهم وأنسابهم وامتن الله تبارك وتعالى على نبي الإسلام وأهله بالألفة والمحبة في كثير من آيات القرآن الكريم فلقد أنستنا أحسابنا وأنسابنا حتى أصبح الواحد منا لا يشعر بفارق بينه وبين أخيه المسلم مع اختلاف الألوان وتعاقب الأزمان وتغير المكان لأنهم يؤمنون بالله الواحد القهار ولا فضل لعربهم على عجمهم ولا لأبيضهم على أسوادهم إلا بتقوى الله جل جلاله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير عباد الله إن المحبة والألفة نور يضعه الله تبارك وتعالى في قلوب عباده المؤمنين ولا يستطيع أحد أن يفرضه بالأموال ولا بالقوة ولا بالرجال قال المولى جل جلاله وألف بين قلوبهم لا وانفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم والله جل وعلا جعل هذه الأخوة أخوة قوية حتى إذا نظر المسلم إليها بنظرة عميقة يذكر قوة وشيجة الدين التي جعلها الله تبارك وتعالى بين قلوب عباده المؤمنين عباد الله لعظم هذه الأخوة وهذه المحبة بين قلوب عباده المؤمنين ولأهميتها نبأ الله تبارك وتعالى علينا نبأنا الله تعالى عليها في آيات من كتابه الكريم وكذلك رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الصحيحة يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال المولى جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسار والحمى وفي حديث آخر في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عباد الله اتقوا الله جل جلاله في هذه الأخوة التي هي فوق أخوة الدم التي هي فوق كل أخوة اتقوا الله تبارك وتعالى فيها حافظوا عليها واحفظوها فإن الله جل وعلا أمركم بذلك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى هذه الآيات وهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة وفيها براهين ساطعة قاطعة على عظم الأخوة التي بيننا يعني بين المؤمنين وقوة الرابطة بين المسلمين فما للمسلمين إلا أن يقوموا بها كما أمرهم الله تبارك وتعالى علينا أن نتعاون في الخير علينا أن نتعاون فيما يقوي ديننا وفيما يقوي هذه الأخوة وفيما يجلب المحبة بيننا وكل ما يخالف هذه الأمور علينا أن نبتعد عنها أفان الله تبارك وتعالى من كل ما يبعدنا عن المحبة والأخوة في هذا الدين الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alamin dan uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkanin al'amuran mu gaba daya mu sani cewa Allah mai girma da daukaka yayi mana ni'imomi masu yawa ni'imomi masu girma babu abin da ke kanmu game da waɗannan nemomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi mamu sai dai mu gode ma Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka to mu sani cewa yana daga mafi girman ni'imomi mafi darajar nemomi masu tsada da Allah subhanahu wata'ala ya yi mu bayan shi waɗanda muka miƙa wuya ga addinin shi ‘yan uwantaka ta addini ‘yan uwantaka ta imani wacce saboda ita Allah subhanahu wataala ya sabkar da ayoyin alkur'ani masu girma su nuna mana mahimmancin wannan yan'uwantaka saboda wannan yan'uwantakar da girmanta da mahimmancinta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tashi tsaye da hudubobi daban-daban da wazuzzuka mabambanta domin ya faɗakar da mu akan wannan yan'uwantaka ta addini dan wa musulmi lalle wannan yanwantaka yanwantaka ce wadda addinin mu miƙaƙƙen addini ya ƙarfafi shika-shikanta ya tabbatar da su addininmu da Allah subhanahu wataala ya yarje mana mu bauta mai da shi kuma ya yarje ma kowa ya yi ma Allah subhanahu wataala bauta da wannan addinin kuma Allah ya umarce mu ya umarci gaba da yin mutane ba da rike wannan addini na musulunci Allah ya ce lalle addini a wurin Allah shine musulunci kuma Allah ya ce duk wanda ya nemi wani abu ba addinin musulunci bai zama addini gare shi to Allah ba zai karba ba ma'ana duk abin da za ka yi in dai ba za ka yi akan koyarwa addini ba abinda addini ya koyar da kai ba to ubangiji Allah subhanahu wataala ba zai karbi wannan ibada ba kuma ranar lahira mutum yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tabe tare da cewa addini kai dan Allah amma saboda baka yi biyayya ba akan koyarwa addinin musulunci zaka zamanto cikin tabaku kuma Allah ta'ala ya ce yau na cika maku addinin ku na cika maku ne mata kuma na yarje maku da musulunci ya zamanto shine addini to wannan addini namu shi ne aini ya karfafi wannan yan'uwantaka ya goyi bayanta ya nuna mana yadda za mu yinta kuma sai da yin ta ne addinin zai samun ci gaba sai da yin ta ne Allah subhanahu wata'ala zai ba mu girma da ɗaukaka da biyan bukatu da cin nasara a cikin rayuwa matukar dai kowa na abin da ya ga dama ba ruwan kowa da kowa kowa harkar gaban shi yake alhali kuma addini da muke to ba yadda za a yi mu ci nasara ba yadda za a yi mu samu ci gaba a cikin rayuwar mu ta addini saboda haka yan musulmi alqur'ani mai girma tasirin shi ya fi kowane tasiri a cikin zukata littafi ne mai girma littafi ne babban littafi wanda a cikin shi Allah subhanahu wataala ya nuna mana yan uwantaka tsakaninmu tare da bambancin matsayinmu tare da bambancin dangananmu wani ya bi wani matsayi wani shugaba ne wani mataimakin shugaban kasa ne wani sarki ne wani mai gari ne wani mai unguwa ne wani babban malami ne wani babban attajiri ne wani mai babban makami ne amma Allah ta'ala ce duk waɗannan makaman da waɗannan abubuwan na cigaba duk ko ayyun su gefe addini ya fi komi ku zamanto ‘yan uwan juna saboda haka addinin musulunci ya haje duk wani bambanci kuma Allah subhanahu wataala ya faɗakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar da musulmi a bisa mahimmancin wannan ‘yan uwantakar da ke tsakanin musulmi saboda haka ɗabi'a ce ta nuna ‘yan uwantaka ɗabi'a mai girma wadda idan ka kalle ta a matsayinka na musulmi za ka tuna lalle addinin musulunci ya kulla wato babban zumuncin da ya fi kowane zumunci girma ya wuce duk wani dangantaka da ka sani wannan yanwantaka ɗin ita ke mantar da mu matsayinmu ita ke mantar da mu jininmu har ma ɗaya daga cikinmu za ka ga ba ya sanin cewa akwai bambanci tsakanin shi da ɗan uwan shi musulmi ba don kuma sai saboda girman wannan yanwantaka tare da bambancin launin da ke tsakaninmu wani fari wani baki wani afirka yake wani turai yake wani amerika yake amma idan mun haɗu wurin bauta allah subhanahu wataala yadda ibada ke haɗa mu mu zamanto in sallah ce to za mu bi limami guda ɗaya sai ya yi mai har sai an ƙara wannan ibada in azumi ne kuma watan ramadana na kamawa duk inda kowa yake zai ɗauki azumin wannan wata ɗin to haka ake so ko ba mu tare mu zan kijin muna kauna muna soyayya muna son ci gaba muna son karuwa muna son cin nasara ƴan uwanmu kamar yadda muke son waɗannan abubuwa ga kanmu duk inda muke mu zan kijin cewa lalle ƴan uwantaka addinin musulunci ita ce gaba ga komai to wannan yanwantaka tana samu mance waɗannan abubuwa gaba ɗaya tare da bambancin launinmu tare da canzawar lokaci tare da canzawar wuri amma duk da haka nan muna son junanmu kuma muna gabatar da wannan soyayya din haka ya kamata in ba mi to haka ya kamata mu in kuma muna yi mu tabbata kan haka mu dage mu ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana nema ya ƙara mana ita ya ƙara tabbatar da mu akan wannan uwantaka din ta gaskiya saboda haka ba dan komai mutane suke nuna wannan yanwantaka ba sai saboda sun yarda da Allah subhanahu wataala makadaici wanda yafi kowa karfi a cikin addinin musulunci ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba duk wanda ya bada gaskiya to bawan Allah ne kuma dan uwanka ne wanda bai bada gaskiya ba kuma ba dan uwanka bane ko da jininka ne amma kuma ga wanda ba dan uwanka ba na jini amma saboda imanin shi da Allah zaka maida shi dan uwanka ba bambanci tsakanin fari akan baki babu wani abu da yake bambanta mu wurin Allah subhanahu wataala sai mi sai tsoron Allah kawai inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku daraja a wurin Allah subhanahu wataala shine wanda yafi ku tsoron Allah subhanahu wataala saboda ba wani bambancin fata bane ba wani bambancin kyawu bane domin Allah la yanzuru ila suwarikum Allah subhanahu wataala baya kallon surin jikinku wala ila ajsamikum baya kallon jikinku walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah yana kallon zukatanku Allah yana kallon aikin abinda Allah subhanahu wataala kawai yake kallo naku me kuke aikatawa me kuke wanda Allah ya sanya ku me kuke bari wanda Allah ta'ala ya hana ku wanda ke irin wannan rayuwa to shine mai makami shine mai matsayi a wurin Allah subhanahu wataala don haka kenan wannan yanwantaka din da wannan soyayya da wannan kabila tsakanin masu imani haske ne da Allah subhanahu wataala yake aje shi a cikin zuciyar bayan shi masu imani kuma babu wani wanda ya isa ya kawo wannan soyayya din da kuɗi bai iyawa da ƙarfi ba iyawa da maza masu ƙarfi ba iya tilasta mutane sai sun yi soyayya tsakaninsu shi yasa Allah ta'ala ya ce wa allafa baina qulubihim Allah ta'ala shi ne wanda ya harhada tsakanin zukatansu, lawan fakta mafi lardi jami'an ma allafta bai na kulobi, da za ka ciyar da duk abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya, Allah ta'ala ce da ba ka haɗa tsakanin zukatansu ba, ko mi za ka yi, duk wani haɗin kai da ake nema a yi, ba yadda za a haɗa kan mutane sai da addinin musulunci. addinin musulunci shi kare ne kuma kyauta ruwan Allah ruwan ayoyi ne da ruwan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a gaya maku dole kowa jikin shi sanyi dole ka bi ba sai an baka kuɗi ba za ka tsaya ka bi tsari za ka nuna yanwantaka da kauna da soyayya walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah ta'ala shine wanda ya hada tsakanin zukatansu innahu azizun hakim Allah ta'ala mai yawan buwaya ne Allah mai yawan hikima ne saboda girman wannan yanwantaka ta imani tsakanin masu imani saboda mahimmancinta Allah ta'ala ya farakar da mu akan ta cikin wurare da yawa na alkur'ani mai girma haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan shi ingantattu ya farakar da mu akan mahimmancin wannan yanwantaka din Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata sashen su masoya sashe ne ya muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar suna ainihin umarni da aiki mai kyau suna yin hani daga mugun aiki kuma suna ba da gaskiya ga Allah suna tsaye da sallah suna yin da'a ga Allah subhanahu wataala suna ba da zakka suna yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce waɗannan da sunna Allah zai musu rahama domin Allah ta'ala mai yawan buwaya ne domin Allah ta'ala mai yawan hikima ne kuma Allah ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwa mu'mine fa ɗan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku sasanta tsakanin yan uwanku wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah domin ku samu rahama Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mathalul mu'minina fi tawaddihim misalin masu ba da gaskiya ga Allah a cikin kaunar juna da suke yi wa tarahumihim da kuma tausaya ma junansu da suke yi wa ta'aqufihim da taimakon junansu da suke yi ga mathalil jasadil wahidi kamar jiki ne guda daya idza ishtaka minhu 'udh idan wata gaba ta wannan jikin tana ciwo ta da'a lahu sa'irul jasami za'irul jasadi bi sari rahma manzala ce duk sauran jiki gaba daya sai ya amsa da ainihin rishin bacci da kuma zafin jiki da zazzabi saboda wata gaba ba ta da lafiya wannan misali ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu na ƴan uwantaka tsakanin musulmi da musulmi tsakanin mumini da mumini wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-muslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu musulmi ba ya zalunta musulmi wa la yuslimuhu musulmi ba ya rika musulmi wurin wanda zai cuce shi ya kuntata mashi wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati duk wanda ya kasance a cikin biyan bukatar dan uwan shi to Allah subhanahu wataala zai kasancewa a cikin biyan bukatar shi wa man farraja muslimin kurba duk wanda ya yayi bakin ciki daga musulmi farraja Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyama Allah ta'ala zai yaye mai bakin ciki daga cikin bakin ciki mai tarin yawa ranar alkiyama wa man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyama duk wanda ya rufa ma musulmi asiri Allah ta'ala zai rufa mashi asiri ranar alkiyama wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمني da mumini kamar gini ne wanda gini wani ginin ne yake karfafa wani ginin wa shabbaka baina asabi manzon Allah ya shigar da ɗan yatsun shi a cikin juna dan ya nuna haka muke haka muke muna rike da junanmu kamar yanda gini bulo da bulo suke rike da juna to haka mumini da mumini suke rike da juna ɗan uwa musulmi wayannan ayoyi da waɗannan hadisai duka suna bayyana mana cewa lalle yanwantaka tsakanin musulmi yanwantaka ce mai ƙarfi lalle haɗin kan da ke tsakanin musulmi haɗin kai ne wanda ya wuce komi babu abinda ya rage gare mu sai mu ƙara tashi da wannan haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana sashen mu akan sashi babu abin da ya rage mana sai mai aiki da abin da Allah ta'ala yake ba mu umarni na tabbatar da wannan yanwantaka din domin da haka ne muke samun cin nasara da haka ne muke samun ci gaba da haka ne addini yake haɓaka da haka ne muke tallan addininmu muna nuna cewa addininmu addini ne na halaye masu kyawu addinin tausayi ne addinin jin kai ne addinin taimako ne bai kamata ba mu zanke wulakanta junanmu muna kaskantar da junanmu Allah ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan wannan yanwantaka abinda ba mu a cikin ta Allah ya ba mu ikon aikata shi kuma Allah ya tabbatar da mu ya goyi bayan mu akan haka yan uwa musulmi akwai wasu lokuta nan cikin masallaci akan raba dabino idan mutum ya ci dabinan maimakin ya sa dan dabinan aljihun shi wani sai ya daga tafi sai ya sa dabinan karkashi to ana samun mutane da yawa suna yin wannan haka ana raba fiyawa ta lokacin da ake raba fiyawa ta idan mutum ya sha ruwan ya kare maimakon ita ma leda ya kokarin tsote ta ya matse ruwanta ya sa ta a aljihu a sai ya daga tafin sai ya sa shi yasa wani lokaci sai a ji masallaci yana duyi yana wari to masallaci ba a kawo mai wannan duk shara ce ba a kawowa wannan sharan maimakin ka bar ta cikin masallaci ko ka daga karkashin tafi ka sa sa ta aljihu in ka sa ta aljihu lada Allah zai baka mai yawa leda ba in baka bar ta cikin masallaci ba kasa aljihu lada za ka samu duk wanda ya gusar da datti da kasamta da shara daga cikin masallaci zai samu daraja da daukaka da kusanci ga Allah subhanahu wataala saboda haka koda jikinka zai lalacewa koda kayanka za su lalacewa ka yarda su lalace amma kakka bata masallaci wurin wurin da a duniya babu wuri mai daraja kamar shi duk wani daki da ka sani garin nan bai kai daraja bai kai matsayin masallaci ba fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal saboda haka masallaci Allah ta'ala cewa a tsaftace a kula da shi wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada inna ma ya'muru masajid Allah ma amana billahi wal yawmil akhir wa qama salah wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa an ulaika an yakunu min al muhtadin saboda haka masallaci wurin tsafta ne wurin kulawa ne wuri ne da ba sai an ce maka kai ba ɗakin da kake bauta ma Allah ne fa kana lokacin da ake bautan Allah ana so a same ka da kyakkyawan kamani to bai kamata ba a ce saboda rishin kishin mu rishin kulawar mu ga ɗakin da muke bauta ma Allah har mu kai muna kawo muna doko shara muna kawo waje wanda ya kamata a ce yana da kishi na masallaci ɗakin Allah in zan ki ma shigowa in na shigo yana diba babu wata kazamta babu wani wanda ya ganganci ko rishin hankali ya bar kazamta a ciki kula jama'a wurin ibada ne wurin da duk ibadar da za mu bawa da ta kai girma wannan ibadar da muke cikin masallaci amma kuma nan ne za mu rena ba ta za mu wulakanta wa jama'a wanda in dakin mu ne ba za mu mashi haka ba in dakin wani ne ba za mu yi haka ba sai ka tambaye kai ina ake sa dan dabi nan ina za mu sa shi ko ka aje gaba ka tara saboda in ka dashi ka kwashi haka ya kamata saboda ka Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya sa mu gyara a shekaran jiya mu yi babbar rishi yan wa musulmi na ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda sun ba da gudunmawa cikin addinin musulunci a garin nan namu muna fata Allah subhanahu wataala ya ji kanshi da gafara da rahama shine malam Aliyu Ladan Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwar shekarun jiya muna fatan Allah ta'ala ya karɓe shi Allah ya bai mashi Allah ya gafarta mai Allah ya sa kwanciya hutawa ce jiya da ya Allah sa ta zamanto kafara a gare shi alkhairan da ya gabatar da su Allah subhanahu wataala ya sa su zamanto mabarin shiga shi gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya bai mashi gafarta mashi da dukkan mamatan musulmi gaba daya Allah subhanahu wataala waɗanda suke da biyan bukata suke baran bukata Allah subhanahu wataala suke baran addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ka shabe musu hawayen su abinda suke so a wurin ka Allah ka basu abinda suke tsoro Allah ka kare su da gare shi Allah ka baka san mu lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiya da hadin kai ya Allah Allah subhanahu wataala ka raba mu da zalunci ka raba mu da kafirci ka raba mu da munafici da shirka ka raba mu da dukkan wani mugun aiki ya Allah Allah ka hada mu da kyawawan ayyuka Allah ka ba mu damuna mai albarka albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah muna roƙon ka Allah ta'ala marasa lafiya mu ka ba su lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ƙara mana haɗin kai ka ƙara mana tausayin juna ka ƙara mana taimakon juna da yake juna ya Allah Allah subhanahu wataala duk wani abin da baya da kyawu Allah ka raba mu da shi ya Allah duk wani abin da muke tsoro ya same mu Allah ka kare mu da gare shi ya Allah waɗanda suke kokarin gurɓata mana lafiyar mu da zaman lafiyar mu Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka shirya su ya Allah Allah ka sa su gane abin da suke ba daidai bane ya Allah in kuma ba su shiryo Allah ka mira musu sharrin su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ka karba mana sai a tsaye da sallah